الحمد لله الحمد لله ذي القوة المتين يهمل العاسين ويملي الظالمين ويتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين ويجيب الداعين وله الحمد كله لا مثني عليه كما أثنى هو على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغار على هرماته أن تنتهك وعلى هدوده أن تتعدى وعلى أوامره أن تؤثل وعلى نواحيه أن ترتكب فشرع الحدود والعقوبات ووعد العصاة بالنكال والعذاب وأشهد أن محمدا رسول الله نبي الله خليل الله أفضل خلق الله نبي الرحمة نبي التوبة الذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان وقال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل وقال من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وآئل مستكبر رواه مسلم عباد الله قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزنا يجمع خلال الشر كلها ويتضمن الأضرار جميعها به تعم الأمراض الفتاكة في المجتمع وعن طريقه تحل البلايا والرزايا بشتى انواعها ومختلف صورها ومنها قلة الدين وذهاب الورع ووعد الفضيلة وقال عليه الصلاة والسلام اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج وظهور الزنا من امارات خراب العالم وهو من اشراط الساعة كما في الصحيحين عن أن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه احد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون تعد فاحشة الزنا من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل وهو رجس وفاحشة مهلكة وجريمة موبقة تنفر منها الطبائع السليمة وهو فساد لا تقف جرائمه عند حد ولا تنتهي آثاره ونتائجه إلى غاية وهو الضلال في الدين وفساد في الأخلاق وانتهاك للحرمات والأعراض واستهتار بالشرف والمروءة وداعية للبغضاء والعداوة وفي فاحشة الزنا إماتة في قلب الزاني والزانية لروح الإيمان والتقوى والخوف من الجبار سبحانه وتعالى ولا يقبل فاحشة الزنا ذو أقل أو حمة أو من في قلبه غيرة أو إيمان ويقين اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله yabo da godiya ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa da kiyayewarsa subhanahu wa ta'ala mun shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne badaɗayin Allah ne mafi daraja halittun Allah baki ɗaya annabin rahama annabin tuba wanda yake cewa mai zina ba zai yi zina ba alhalin yana da imani ya ƙara cewa idan mutum ya yi zina imani yana fita daga jikinsa sai ya dawo a kansa kamar inuwa idan ya gama zinar ko ya tuba daga zinar ko ya yi nadama sai imaninsa ya dawo yana cewa idan abu biyu suka fantsama suka yadu suka sami gindin zama a cikin al'umma to wannan sun jawo wa kansu azabar Allah da riba da zina idan ana cin riba ana yin zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an nemi saukar azabar Allah an nemi saukar fushin Allah an nemi saukar bala'i da musifa a cikin al'umma sannan yana cewa wa zai lamunce min tsakanin ƙafafuwansa ya lamunce min tsakanin bakinsa ni kuma zan lamunce masa aljanna kuma yana cewa mutum uku Allah ba zai yi magana da su kai tsaye ba mutum uku Allah ba zai tsarkake su ba mutum uku Allah ba zai yi duba a gare su ranar alkiyama ba waɗannan mutum uku suna da azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama mutum na farko shaikun zanin dattijo amma mazinaci tsoho mazinaci wa malikun kazzab da shugaba makaryaci shugaban ƙasa ne makaryaci gwamna ne makaryaci ciyaman ne makaryaci sarki ne makaryaci malami ne makaryaci idan mutum ya zama ya shahara da ƙarya har jama'a sun daina gasgata maganarsa to sai Allah ya masa waccan azaba guda hudu ba zai magana da shi ba ba zai tsarkake shi ba ba zai kalle shi ba yana da azaba mai raɗaɗi wa ailun mustakbir da talaka mai ƙwango talaka mai girman kai talaka ga talauci ga jiji da kai ga talauci ga girman kai ga talauci ga fankama ga talauci ga faɗin rai waɗannan uku tsoho mazinaci shugaba maƙaryaci talaka mai girman kai sai Allah ya musu waccan azaba guda hudu Allah ya tsare mu ya bayan Allah hakika zina ta tattaro dukkan sharri baki daya akwai cutarwa mai yawa idan zina ta yaɗu a cikin al'umma ta hanyar ɗaiɗaiku da gidaje da unguwanni da al'umma baki daya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba wai kada ma ku yi zina ba a'a kada ku kusanci zina da aka Allah ya toshe kofar kusancin zina me ke kusancin zina idan mata suna fita tsirara idan mata suna yin tabarruji idan mata suna rangwada muryarsu idan mata suna caɓa ado da kwalliya su fita waje su sa matsatsun tufafi su sa tufafi masu shara-shara su sa tufafi masu kama jiki masu nuna tura idan ana wa fuskoki kwalliya iri-iri ana ɗaga mama ana ƙara tudun duwawu domin a ja hankalin mai kallo ana sa tsukakkun kaya da masu shara-shara da za su dinga nuna jiki matarka tana yi matarsa tana yi matanmu suna yi ƴaƴanmu suna yi kowa ya kasa takawa matarsa birki cewa kwalliya a cikin gida ake yin ta kwalliya miji ake yi wa kwalliya ƴaƴa ake yi wa da dangi waɗanda Allah ya lissafa su guda goma sha biyu sannan kuma mu ga mu da kalle-kalle dama dan mu ake yi to mu daga kallo sai murmushi daga murmushi sai gaisuwa daga gaisuwa sai zance daga zance sai ina za mu haɗu sai kuma shaidan ya zama na uku da haka waɗannan ƙofofi ta ɓangaren maza kallo ke buɗe su ta ɓangaren mata shaɓa kwalliya da fitar tsiraici shi ke buɗe wannan ƙofa mu a tsiraici a caɓa kwalliya a matse kaya sun shara-shara musa ido mai ta kallo daga kallo in an haɗa ido sai a yi murmushi in an yi murmushi sai kuma a gaisa in an gaisa sai a shiga zance daga nan kuma sai ikhtila'i shakuduwa da gaurayuwa tsakanin maza da mata sannan kuma sai keɓantuwa daga nan shedan sai ya afkar da zinace-zinace halin da ake ciki yanzu musamman mu da ake yawan yi mana tambayoyi da neman ƙarin bayani da shawara za ka san cewa zina ta yi ƙarfi ta yaɗu ta mamaye cikin al'umma matan aure wasu daga ciki suna yin zina zawarawa wasu daga ciki suna zina ‘yan mata wasu daga ciki suna zina sai ka ji ana tambayanka malam ni mata aure ce kuma wallahi rannan shaɗan ya ja ni na yi zina mijina bai sani ba yanzu ya zan yi zan iya gaya masa ko in ja baki na in shiru ko mace ce malam ina da tambaya cikin nan ko dan da na haifa na ɗaya ko na biyu na tabbatar ba dan mijina bane to amma kuma ina gaya masa zai iya tuhumar ragowar in ja baki na in shiru ko ko in gaya masa na shiga damuwa wani ya ce ta ce ta kama mijinta ta kama wayarsa ta same shi yanzu wata ta ce min malami ba na tuhumar mijina amma abin mamaki na ga ya tura wa wata mata hoton katuwar ayaba ita kuma ta turo masa katon hoton tufa me yake nufi wannan katuwar ayaba ya tura wata matar ita kuma sai ta turo masa tufa nace ni ba ban sani ba amma dai an yi mummuna abu to wannan ya nuna tuhumce-tuhumce ya yi yawa haka nan 'yan mata za a zo aure wanda bai kula da yarsa ba bai hada da addu'a ba sai ka ji an ce ba a same ta budurwa ba wa iyazu billah haka nan kuma gawarawa irin wasu daga ciki waɗanda suka kasa kame kansu wasu saboda talauci da rashin kulawa su ma zina ta barke a waɗannan tsakanu musamman buɗe ƙofar wayoyin nan da ƙofar ganawa da shiga guruf guruf akwai guruf ɗin da suke tallan mata akwai guruf ɗin da kawalai ne akwai guruf ɗin da na 'yan mata ne akwai na gaurawa akwai na matan aure abin ya riga ya shiga kasuwanni ya shiga makarantu ya shiga masana'antu ya shiga ko'ina cin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan zina ta yi ƙarfi ta yaɗu ta samu gindin zama Allah zai aiko da cututtuka zai aiko da ciwuka zai aiko da bala'i cikin al'umma da aka Allah ta'ala ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله ce waɗanda ba sa bauta wa wani tare da Allah sannan ba sa kashe rai wacce Allah ya haramta sannan ba sa zina in muka kalli laifukan nan guda uku da shirka da kisan kai da zina kusan ko ina sai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu ya kiyaye mu wanda suke ciki ma Allah shirye su ya fidda su waɗanda ba su shiga ba kuma Allah ya kare su waɗannan laifuka guda uku da shirka haɗa Allah da abokin tarayya da kisan kai kullum yanzu ba mu da wani labari sai kisan kai an kashe mutane a guri kaza an kashe mutane a hanya kaza ga lalatattun tituna marasa kyawu kullum hatsari ake ana mutuwa ko a jiya wasu yara guda uku sun yi tafiya daga nan rijiyar lemo wani mai mota ya markaɗe su su uku a hanyar zaria kuma ya tafiyarsa saboda titin ya lalace gaba ɗaya ga wanda aka kuma gama ginawa an ƙi a buɗe mutane sai mutuwa suke yi rayuka kullum ka ji goma ka ji biyar ka ji ishirin ka ji talatin kai ka ce ba gwamnati a ƙasar mutuwa kawai ake ce a wannan hanya daga nan zuwa zaria daga zaria zuwa abuja sannan bayan hatsari na lalacewa hanya ga kuma hatsari na za a iya fitowa a kowane lokaci a jiran muku a ɗauki wasu a kashe wasu a kuma yi garkuwa da wasu jiya da ya bugo min da daddare yana kuka cewa an zo an ɗauke ɗan wansa an ce sai an biya miliyan ɗari wani ba bugo min shekaran jiya shi ma an je an ɗauke wata mata a gidansu an ce sai an biya miliyan goma sannan wani ya ce min an je hanyar zaria wato wajen giwa an shiga wani gida an haɗa mutane family guda su goma sha shida an banka musu wuta gaba ɗaya an kone su kullum labarin kenan mutuwa ake zubar da jini ake kashewa ake yi wani wace irin musifa ce to Allah baya son kisan kai baya son ta'addanci baya son zubar da jini sannan Allah baya son zina idan zina ta yawa ga zubar da jini ga zina ga shirka waɗannan laifuka guda uku wancan in ana shirka an lalata addini in ana kisan kai an zubar da rayuka in ana zina kuma an zubar da mutunci dama abu hudun nan su ne al'umma addininmu rayukanmu dukiyanmu mutuncinmu da hankalinmu kayan maye sun bakwarara maƙiyanmu kullum shigo da kayan maye ake kullum hukumomi sai kama katan-katan ake yi na kayan maye da ake ta shigo mana da su da ƙwaya da gangan ake shigo mana da ƙwaya domin a jira matan su sha ƙwaya ƴaƴan mu su sha ƙwaya al'umma mu ta zama ƴar ƙwaya kaga ƙarshen mu ba zai kyau ba tunda ƙarshen ƙwaya ne da gangan ake shigo mana waɗannan ƙwayoyi domin a rikita mana ƙwaƙwalan matasan mu maza da mata Allah ka ɗaukan mana fansa akan waɗanda suke shigo mana da ƙwaya domin su lalata mana rayuwar matasa Allah ka mayar musu da sharrin ƙwayar kansu Allah abinda suke nufi mummuna na su lalata mana rayuwar matasa Allah ka mayar kansu harkar tsaro Allah ka shiga lamarin tsaron Najeriya abu ya taɓarɓare ya lalace Allah ka kawo mana ɗauki sai mana maganin wannan musifa ta taɓarɓarewar tsaro da fargaba kana gida hankalinka bai kwanta ba kana kan hanya hankalinka bai kwanta ba kana zaune hankalinka bai kwanta ba wannan musifa Allah ka kawo mana ƙarshen ta Allah ka shiga lamarinmu ga mu kuma ba talakawa ga zinace zinace kullum maganar zina ake wannan bala'in zina in ya haɗu da kisan kai ya haɗu da shirka to Allah sai fitar da sai watsi da al'umma sai kuma abin da aka yi wallazina hum li furujihim hafizun Allah ya ce su ne waɗanda suke kiyaye farjojinsu illa ala azwajihim sai ga matansu kawai aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman su ta mallaka fa innahum ghairu malumin Allah ya ce irin wannan ba ababan zargi bane fa man ibtaga wara zalika wanda ya nemi wata hanya ba wannan ba fa ulaika humul aaduna waɗannan su ne masu ta'addanci malamai suka ce hanyoyin guda shida ne kowace hanya ka bi ka sabawa Allah hanya ta farko zina namiji yana neman mace ba ta hanya aure ba hanya ta biyu mummuna luwaɗi namiji yana neman ɗan uwansa namiji wa iyazu billah hanya ta uku shine wato maɗigo mace tana neman ƴan uwarta mace wa iyazu billah hanya ta hudu mutum ya nemi dabba wasu za a ba su asiri a ba su tsafi a ba su mummunan laƙani a ce ba zai ci ba sai kana neman akuya ko tinkiya ko saniya ko kuma raƙuma an sha kama mutane da irin wannan wa iyazu billah sana hanya ta biyar wani ya ki aure ya tsaya yana yin istimna'i wato yana amfani da hannunsa ko shashin jikinsa yana fitar da mani sannan hanya ta shida sabuwa da aka kirkiro ta wacce ba ma babu ita a littafi ita ce amfani da waɗannan da ake kira azzakarin saduwa ko kuma yar tsanar tafiya traveling baby ko kuma sex doll yar tsana ce amma ta jima'i ko kuma ya azzakari na roba a sa masa batir ko a yi masa caji mata suna ɗaura a jikinsu suna saduwa da shi wannan yana nan ya bazu har da kwastomominsa ana ta siyarwa waɗanda ba samu miji sun aure ba sai su ta fatawa malam to ni yanzu da bani da miji gani ma'aikaciya ko gani na girma ko gani da sha'awa na ga wani abu ana talla an ce ana ɗaurawa za a ji kamar ana saduwa da mace to in na amfani da wannan tunda ba a zakarin namiji ba ne na fitar da mani shi ma na yi zina ko ban yi zina ba ka ji ba ma Allah ya sauke wannan musifa ta yi yawa yan uwa sai mun hada da addu'a mu kula da 'ya'yanmu mu kula da matanmu mu hada da addu'a zina tana cikin manyan laifuffuka waɗanda dukkan shari'un Allah da ya saukar sun haɗa kan haramcin zina alƙur'ani mai girma ya kawo mana ayoyi akan haramcin zina mun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da haramci da illar zina cikin al'umma mun yi bayani akan abubuwan da suka fi kawo zina shigar batsa kallon batsa kalaman batsa shakudan maza da mata keɓantuwa tsakanin maza da mata sha'awa mai ƙarfi tsakanin matasa maza da mata gashi babu hali babu halin yin aure musulunci ya umarci da mu kiyaye abubuwa guda biyar addini da rayuka da mutunci da dukiya da hankali amma zina duk tana lalata waɗannan zina tana da muni amma wata tafi wata muni mafi munin zina shine zina da makusanta kama uwa ta nemi ɗanta ko ɗa ya nemi uwarsa ko mutum ya nemi ƴarsa ko ɗan uwa ya nemi ƴar uwarsa ko wata daga cikin dangi ko waɗanda suka haramta ya aura wannan a musulunci ma kisa ake yin an kama mutum da wannan sana akwai zina da matan aure matan aure ku shiga zina ko maza suna da aure su dinga cin amanan matansu suna zina ko su matan su dinga cin amanan mazansu suna zina ha a samu gauraya tsakanin 'ya'yan halal da 'ya'yan haram sannan zina da ƙananan yara waɗanda ake yin fyaɗe ko yaudara 'yan mata masu talla za ga mutum tsoho an kama shi ɗan shekara saba'in yana neman yarinya 'yan shekara goma sannan zina da matar maƙoci manzo Allah ya ce ka je wani guri ka yi zina sau goma ya fi sauƙi da ka nemi matan makocinka zina da zawarawa da 'yan mata da kuma zina da karuwai da zina a fili da kuma yin zina a ɓoye da kuma buɗe ƙofofin da suke bayuwa zuwa ga aikata zina zina tana jawo masifu ga mai yinta ko mace ko namiji ko ko yaro daga ciki akwai samun raunin addini raunin aƙida samun ƙarancin imani tabbatar da rashin kunya rashin kishi rashin mutunci da rashin kwarjini da rashin hasken fuska da duhun zuciya da rashin ƙima da rashin nagarta da samun rashin nutsuwa da kuma saukar fushin Allah wani matashi sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune a majalisa sai ce ya rasulallah ba ni lasisi na yi zina sai sabai suka yi cakansa annabi ya ce ku kyale shi ya ce matashi me kake so a baka dama kai ya ce zina ya ce kana so a yi da babarka ya ce a'a ya rasulallah ya ce to an an baka dama sai ka yi da babar wani sai ya shiru ya ce kana son zinan nan da za ka yi a yi da wato yarka ice a ice wani ma baya so a yi da yarsa kana so a yi da yan uwarka ko shaƙiƙiya ko li'abdiya ko li'ummiya yace a'a yace jama'a ma ba sa son wannan kana son a yi da yar uwar mahaifinka ko yar uwar mahaifiyarka a yi zina da ita ice a'a yace to jama'a ma ba sa son haka sai ɗora hannunsa kan ƙirjinsa yace Allah ka shirye shi wato annabi ya masa amfani da loji na hankali cewa zinan nan an baka dama ka je kai ƴaƴan wasu zaka lalata inda uwar wani zaka yi kai ba zaka yi da da uwarka ba inda ƴar wani zaka yi ba zaka so a ce an lalata ƴarka ba inda ƴar uwar wani zaka yi kuma duk sanda zaka yi zina ƴar wani zaka lalata to saka manzo Allah ya nuna masa ba wanda yake son zina saboda baya son a lalata masa zuriyarsa yadda ba ka so a lalata maka zuriyarka haka sauran jama'a ma ba sa so a lalata musu zuriyarsu da aka yace Allah ya shirye shi ya raba shi da zina da aka jama'a mu koma ga Allah al'amari fa ya rikice al'amari fa ya rincaɓe al'amari fa ya kai ƙarshe abubuwa fa sun sake rikicewa babu da wani gata sai mu koma ga Allah mu yawaita istighfari mu yawaita tuba mu yawaita nadama mu yawaita ayyukan alheri mu nisanci laifuffuka mu ƙara kula da gidanmu da iyalanmu mu ƙara kula da kanmu mu duba saɓan da muke yi kowa ya rage mu yi tuba zuwa ga Allah ko Allah ya ji kanmu ya sassauta mana halin da muke ciki sojojin ga sunan aiki suke ba dare ba rana jami'an tsaro aiki suke ta yi amma ba a ganin tasirin aikin yadda ya kamata gwamnati tura kuɗi take miliyoyi biliyoyi kullum amma ba a ganin tasirin abin da ake turawa to me yake faruwa ne daga ina matsalar take a ina larurar take daga shugabannin ne ko daga jami'an tsaron ne ko daga rashin kayan ne ko daga rashin kwarewa ne wace matsala ce ne ko ko dai kawai rashin komawa ga Allah ne duk waɗannan abubuwa ya kamata mu kan mu tambayoyi sannan ko mu da roki Allah ya shiga lamarin mu ya inganta mana harkar tsaro ya inganta mana harkar tattalin arziki ya inganta mana harkar zaman lafiya ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana dukiyar mu ya kawo mana da masifu Allah duk wanda ka jarabce shi da bala'in zina ko luwaɗi Allah ka shiryar da shi Allah ka raba shi da wannan masifa waɗanda ba sa yi Allah ka tsare su kada su yi wanda suke yi Allah ka shirye su su daina Allah dukkan abin da ke jawo mana fushinka wanda muke aikata ko na shirka ko na kisan kai ko na zina ko na luwaɗi ko na manyan laifuffuka Allah ka raba masu yi da yi wanda ba sa yi Allah ka tsare su Allah mun tuba zuwa gare ka mun yi kamun kafa da sunayenka Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yaye mana musifa ka yaye mana bala'i ka yaye mana tashin hankali ka yaye mana kashe-kashe ka yaye mana zinace-zinace ka yaye mana bala'o'i ka yaye mana tashin hankali ka yaye mana duk waɗannan masifu Allah mun kai ƙara gare ka Allah muna neman afuwarka muna neman gafararka muna neman rahamarka muna neman jin ƙanka muna neman tausayawarka ya Allah subhanahu wa ta'ala اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إيه يسور أرواك أولي يجي تايديدي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت أمر بن الشريد عن الشريد قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن عبد السلت yace annabi ya nemi in yi masa shiɓin waƙa ta umayyatu bin abi salt wannan mutumin Allah ya bashi fasaha